إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha biyu ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin da takwas ga wata na biyu shekara dubu biyu da goma sha takwas a yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da ɗaya a cikin littayi alwajiz fi aqidat salafus salih darasi na 31 insha Allah muna cikin almuwalat ko mu'adat maganar soyayya ko kiyayya da wanda ya dace ko ya wajabta kaso shi da wanda kuma ya wajaba ka kishi muna cikin aqidar ahlus sunna ta cewa soyayya da aka yi magana a yi ta dan Allah tana hukumta wasu al'amurra mun jero abu daya biyu na uku lokaci ya yi an jero maganar barin garin kahure zuwa garin musulmi an ba mai rauni ba da shiga layin shiga al'ummar musulmi da rashin rabuwa da taimakon juna da magana ta uku soyayya ka so musulmi dukkan abin da kake so kanka na alkhairi ka guje ma musulmi dukkan abin da ba ka so ga kanka na sharri wannan shine karshen karatunmu za mu tashi rabi'an kenan masala ta hudu abinda soyayya don Allah take hukumtarwa adamu tajassusu alaihi kahin nan akwai tambaya da kahin shigo ta bijiro na masalar hukuncin kasuwar mata halittar kasuwa ga mace yanwa an samu mata na sahabbai masu kudi mawadata kamar da muka karanta ko labarin na matar abdullabin mas'ud wanda mai kudi ce hatta kai na hudda wani kaso mai gwabi da aka bukaci sadaka wanda anan haran da ibn mas'ud ke cewa ta ba shi da dan shi ko danta shi alkhairi da take taraba musu ko wanda manzo Allah ya tabbatar da abinda ibn mas'ud ya faɗa cewa mace abinda yake tana da dawabit ne kaidodi na magana kasuwal duka hata magana aiki da abu guda ne mace tana iya kasuwa a cikin mutunci abinda yake da matsala kamar cikin tambayar tashi zuwa bulaguro wasu magana kano wasu wasu mahaddubai to shi a gaskiyar magana lamari na shari'a ba mu ba malami zai iya gyara maka abinda ba gyararre ba ya gyara ma abinda yake haramu ne shari'a zaman kanta take ko ka bi ko ka kiya abu ne sananne za mu bincika me matsayin addinin musulunci kan bulaguran mace abu ne sananne annan sallallahu sallam ya ce bai halitta ga mace ta yi bulaguro an ba mu harramanta wani abu ne sananne wanda fa'inta ko tawilu da suke kawa shi ma suka suna tawhe a cikin tawaga amintatta ina ga dai tawaga amintatta a musulunci ba kamar ta sahabbai abu ne sananne ya inganta shahararre wanda wani sahabi an rubuta shi a cikin yaƙi da za a ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan mas'alar bai halitta mace ta yi bulaguro in ba muharramanta yace an yi kuma rasulullah ga mata ta nan ta kama hanya zuwa aikin haji ni kuma an rubuta ni layi na zuwa yaƙi kaza yace maza maza yana ya bar wannan tahiyya ta yaƙi ya je bi mata ce tare kaga ai wannan tawaga ce amintatta ta sahabbai kuma amma ce mata a kuma maza da mata amma ce a maza kan mataka don haka shi ne matsalar bulaguro in har za a yi muna magana a shar'ance to a ta yi in madada wani dan wanta nake haramunta ko kai mai gidan kalakata shi ne wanda shari'a za ta amince da irin wannan bulaguro a gaskiyar magana wani na maganar kuma ƙoho a buɗe bai halitta irin ƙoho a buɗe na kasuwan mata kowa shigo gidanka bakka nan kowa ya shigo sayan kaya nan ma bai halitta gaskiyar magana shari'a bata amincewa da haka nan gida ba tsari kowa shigo da ana neman kudi wannan shine mushkilar da kenan ya kamata a gyara ba a shiga ba a kadaita ba a shiga ma sam gidan da ba naka ba irin dan abu da kowa kowa shigo gidanka kuma na maganar bulaguro aje da aga dama Kano da Kaduna da Dubai duk wannan yi ne ake yi na duniya ta mamaye kan mutane wanda ba a diba mai Allah ya ce so ake shari'a ta bika tunda zamani haka ake so ake shari'a ma tafi zamanin shari'a zaman kan take ko ka bi ta ko ka tayi ka bar ta Allah ya taimake mu ina ga wannan shine akwai ta biyu mance ta ne aka rubuta wanda a rubutun da iya rikewa yanzu za mu ci gaba da karatunmu ya ce rabi'an abu na hudu abinda soyayya take hukumtawa ta musulmi ya ce adamu tajassusu alaihim bai halitta ka rika binciken wani sharri na musulmi don ka yada ka rika binciken rayuwarsu au naqala akhbarihim wa asrarihim ila aduwihim haka bai halitta ka dauki labaru wani abu na koyi na musulmi ka kai makiyan mana kai maka hore irin wani iyawa dauke shi aiki ne yake na leƙen asiri yana ma turawa kungiyoyi na turawa wani bincike ya dauki shar ya dauki wani asiri na musulmi ya kai makahurai don ya samu kudi a sunan aiki bai halitta wa kaffal adha anhum kuma wajibi kai musulmi ka kame dukkan wata cutarwa ga musulmi kowace iri ce kowace iri ce wa islaha zata bainihim kuma da neman gyaran hada kan idame ka ka rika san kullun hadan kan musulmi neman abinda zai kawo musu haɗin kai ba raba kai ba khamisan abu na biyar nusratul musulmi na ala'a da wajibi akan ka kai musulmi ka taimaka musulmi akan wani abu da ya haɗa su da abokan gabansu ka taimake su wa adamu takhalli anhum albatta da rishin yanke alaka ko bar musulmi ka ce kai ba ruwan musulmi gaba daya a kakka bar musulmi gaba daya ka ce kai a harkaka daban kai kunta kan kake ko harkokin kun kake kenan ba a bar musulmi fi halil usr wal yusr a kowane hali ka zama da musulmi ka agaza musu cikin halin shidda wa raha cikin halin yalwa da halin halin tsanani da halin yalwa fi kulli makanin wa zaman a kowane wuri kake a kowane zamani ne zamani bai canza ba ka da wannan abu wa mu'awanatihim bin nafs wal mal wal lisan kuma ka zamanto mai taimakon musulmi da ranka da dukiya da Allah baka da halshe da Allah baka na magana neman agaji gyara abu da halshe ke yi na isani wa musharakatuhum fi afrahim wa hazanihim da kenan tarayya da su cikin wurin ciki ya same su a yi da kai bakin ciki ne a yi da kai kenan kakka bar su a duk abin da ya samu su a yi da kai da wurin ciki da damuwa ka ba su haɗin gwiwa sadisan abu na shidda a da hukukihim min iyadatul mari wa tiba'il janaiz wa rufiq bihim wal lin wa ra'af والرقة والذل وخفض جناح لهم yace haka ana son a da hukukin ka ba su haƙoƙi da suke da yake kan musulmi akan musulmi ya ka irin su ganin marar lahiya iyalatul marid kenan iyalatul marid zuwa ganin marar lahiya wa tiba'il janaiz da bin gawa ta musulmi aje abin ne da kai wa rufika bihim da tausasa wa musulmi wallin da duk da abu ne na hausa na mata kudin tausayawa ne rishin kaurara musu wazul da kaskantar da kai mana rishin girman kai rishin gwada isa wa kafadar da na hailahun da sassabta musu wuki na rahama wa du'a wal istighfar lahum da yin addu'a ga musulmi ta alkhairi da neman gafara gare su wa salamu alaihim da yada sallama wa musulmi sallama wa rufiki bi du'afaihim ka zamanto mai tausaya wa masu raunin musulmi wa adamu kishihim kuma ka asana kana algushu fil mu'amala ka asana kana wa musulmi algushu cikin mu'amala an sa algushu dai abu ne sananne ha'inci ko boye aibin sana'a au akala amwalin bil batil ko dukkan wata hanya ta cuwa-cuwa da zaka ci dukiyar musulmi ba kan gaskiya ba au albai ala bai'im ko ko ciniki akan cinikin su iya ciniki an karkata kai ka shiga ka ƙara au la khitabata ala khitabata akhi akhi muslim ko ka shiga araman dan uwanka musulmi ya shiga arame kai ma ka kawo kai bayan balle ya karkata wa adam hijrihi fawqa thalath layalin kuma da kadda ka kaurace wa musulmi sama da kwana uku duk wannan wasu ababe ne wai wanda in dai har da gaske soyayya ga musulmi to a same ka da irin wannan kalkashin soyayya ce ba da haƙƙuna na musulmi kuma kaga na iya mana hadarin magana gaba tsakanin musulmi da musulmi babu gaba in an baka dama ɗabi'a ka ta dan adam ta hushi ka ƙaurace kwana uku amma daga kwana uku ya huce to ana cikin hushin Allah subhanahu wataala mu zai sa a jinkirtar da amsal ayyukanka lokacin da ka komo kuka yi sulu na akwai matsala iyawa ka ce to na kiya a in ka zo kai ka isko shi sallama hasa uku kyale ka to kai baka cikin laihi ko da kan da maka magana a gaba amma dai ba a dora ma laihi a shi ne yake cikin wannan kangin na rashin karɓar aikin shi sai sabi'an abu na bakwai adamun tihaki hurmatul musulmi ba a so inda ya haɗa gaske ƙarƙashin soyayya ga musulmi tana hukumta rishin keta alhurmar musulmi mana kaka keta alhurmar musulmi me daga cikin keta alhurmar musulmi min takafirihim na kawurta musulmi haka kurin ba hujja kurin ka ce wani kawuri ne kenan kawurta musulmi wasu tihilali da ma'ayimu kuma bai dacewa ka halitta jinin musulmi haka kurin don da kawurtawa take kai ga halitta jini awa aradim ko abinda zai kai keta mutuncinsu wajibi ka kare mutuncinsu wa amwalihim haka wajibi ka kiyaye kaka keta al'ummar dukiyar shi au zulmihim kuma bai dacewa ka zalunci musulmi au sabbihim wa shatimihim za mu ce zagi ko bakan magana ga musulmi bai dacewa ko haramu ne mu ce aula alim ko tsinuwa ga musulmi Allah tsine maka ko da ɗanka ne ko da wani aboki abin ga ne ba a san tsinuwa don ita ma hadarin tsinuwa kamar hadarin kafirtawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya la'anci wani ko wani abu ko ya la'anta wannan kalma ta la'anta tana tashi ta sama ta tunkari wanda ka je mawa la'anta idan ta je kan wanda ka la'anta in wanda ya ashe Allah san hakikan lamari in wanda ya cancanta ne a la'ance shi sai kalmar tsinuwa da haushi idan wa bai cancanci la'anta ba kai ne ka la'ance shi to yanzu wannan kalma ta la'anta ba ta faduwa ƙasa sai ta yi baya-baya ta yi ribas ta komo kan wanda ya faɗe ta kaga dai haɗarin shi ba a san gaugawar la'anta kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci la'anta hatta ga dabba wata ran suna tayar da sahabbai sai wani dabba shi ta tauri ya yi la'ance ta sai mun zana to kai da dabba mu duk dabba da aka la'anta ba ta bin mu ma gaba daya annabi ta ba ta bin mu ya hana ma dabba ta bi gaba daya don yin da kyamaci jiho kalmar anta au ta'addi alaihim haka ba a san ta'addanci ta haka dokar Allah kan musulmi ta'addanci akan komun shi au su'u zanni bihim haka ba a san mummunan zato ga musulmi kamuna na zato gare su au su kwadeta minhum ko ko yin izgili ka rakawa musulmi izgili ce zolaya dan ka koran kai an san da ya ce zolaya ko izgili ba so ga musulmi kawa musulmi izgili au ghibatihim ko ko kai da shi baya nan au luqufin namima ko shiga cikin annamimanci wal ifsad fi ma bainahum da bata tsakanin musulmi aka ce shi musulunci har halitta ƙarya yayi a lokacin neman gyaran wasu musulmi da ba sa daɗi nan ƙarya ta ka kawo labari wani iya gaida ka iya damuwa da kaza kaza dai abin za ka kawo haɗin kai tsakaninsu to idan har aka halitta ƙarya a kan gyaran musulmi kai ka zo ka yi ƙarya ko ka kai abin da zai gurɓata zamantakewarsu shi yasa an namimanci yake da mummunar azaba yake da azaba mai ƙarfi mutane suna rena ta wanda hatta kai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya gwada mai azabar wani bayan ya mutu aka gwada wa annabi azabar a cikin kabari manzo Allah ya ce wannan bawan Allah cikin laihin da yake yi kabari ne guda biyu ɗaya ce ɗaya bai kula da maganar najasa ta wutsari ɗaya kuma yana yawo da gulma shine gulma a Hausa gulma yawo da gama gama yawo da labarin mummunan labari tsakanin musulmi don ka hada fitina wannan shine abinda yake kalkashin soyayya ta musulmi sai wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa cikin aqidarsu yarawun al mu'adata fi llahi taqtadi umuran fi hayat al muslim yajibu mura'atuha wal akhadh biha hatta yaslima min al wuqu' fi al kufr wa muwafaqat ahlihi minha minha ya ce alisunar jama'a suna ga al-mu'adatu fillah cikin hukumcin kiyayya saboda Allah da aka ce kai ita ma taqtadi umuran fi hayatul muslim tana hukumtar da wasu al'amura a rayuwar musulmi kamar da muka bayani a baya soyayya tana hukumta wasu al'amura sun muka bayani akan su ita ma kiyayya da tana hukumta wasu al'amura a rayuwar musulmi wanda kuma na al'amuran yajibu mura'atuha ya wajaba a kiyaye wannan abin da take hukumtarwa ta kiyaye ga musulmi wala kazu biya ayi riko da ta rike ta da kyau yin hakan hatta salima min al-kufr kufr dan zai kubutar da musulmi ya kare shi fadawa cikin kafirci wa muwafaqat ahli zai kare maka muwafaqa dacewa ko daidaicewa da kafirai minha to wayannan ababe da kiyayya ga kawuri take hukumtarwa zai kawo maka wanda yawa jaba ka kiyaye su don kakka afka cikin kawurci ya ce daga cikinsu ga su ya ce awwalan ta na harko bugudun shirk wal kufur wa ahali dole ka ƙi shirka ka ƙi kahurci haka da masu shirka da masu kahurci shi ne hukuncin ƙiyayya da Allah ta sa ka ƙiyayya da mashirki da kahurci da shi kanshi mai kahurcin ko shirka wa mazahibi bi anwa'i haka tana sa ka kaki dukkan wata hanya ta kahurci ta kahure da dukkan nau'in in tasarrufu wa idmaru al'adawati lahum dole tana hukunta maka ɓoye adawa a zuciyarka ba ka san ka hori kurin wa ilanar bara'ata minhum kuma ka bayyanar da yanki alaƙa da dukkan horai min kufurihim wa shirkihim wa mutaqadatihim haka dukkan abin da yake na shirkar su da dukkan aqidun su kai barranta da shi kamar annabi ibrahim alaihi salam aka mana ishara na yanda bayyana da haka ga mutanen shi ce ni na kuɓuta da ku da da'abar kyauta da ba Allah ba ko kenan ku kai ma zamanto haka وقوانينهم وتشريعاتهم حقك كيا داوا da dukkan wasu dokokinsu da shari'o'insu wa min aliyatim da dukkan abin bautarsu wa ma ya'buduna min dunillahi ta'ala da dukkan abin da suke bautata ma wanda ba Allah ba lazim kai barranta da shi wa adamun rida biha jami'an kuma ka yarda da dukkan abin da yake na bautarsu na kahurtunsu na shirka dukkan abin da bauta ba Allah ba ka yanke alaka ba ka yarda da shi ba wannan shine abin da kiyayya da kahore take kiyayya dan Allah take saka ثانيا abu na biyu عدم اتخاذ الكفار أولياء وعوانا وأنصارا هكا أهناك ɗaukan kahurai masoya masu taimaka maka wanda kake dokar su su baka agaji a kaka ɗauke su haka nan aulu maili ilaihim min musahabati wal istinad wal itimad haka an hana ka karkata gare su na su ne abokanka aminanka dogara da lamarinka he da su ka dogara kamar da ke wakana nan wa adam waddatin kuma bai dace ba ka karkata wajen mana ba a so ka zamanto mai wanda ba ka soyayya da su shi da adam waddatin ka zamanto kana da kin soyayya gare su a wata azimim kuma kadda ka girmama su kana karrama su wa tawqirihim wa ikramihim kana jin yaunin su kana ka musu karramawa duk ka sami kalaka nan awul bashashati wa talaqati fi wujuhim ko kullun kai walwalaka take muska da kaman da yana so ne amannanka kana washewa gaban su a ba da masa baci ba ba dama wa mufasalatin mufasalatin kamila sam sam ka yanke alaka da kaure cikakken yanke alaka hatta walau kanu min zawil qurba wal khawas kamar da muka bayani baya koda na kusa ne inda kahuri ne ba kai ba soyayya babu sassabtawa gare shi hijir biladul kufr amatan da kaurace ma garuruwansu an mun bayani bayan ba kawata darura ba wa adamu sukuna fiha kaka zamana take su dan wata ruwa nan sai ya cewa anna bari kullu muslimin ma ma kace bayan tare muslimin wannan da ruwa nan zan cewa na kubuta da dukkan musulmin da ya zamana tsakiyar mushrikai kiran mai same ka kai ka sani kai ka jama kanka ka tsakaka hore ka zamana kamar da mutane suka ce saboda neman kudi sai tsakiyar da ai ca kudi lomu hari fa mun kyau kana ne ballana anan makwabta daga an yi ta kun shiga can cikin tsotsa mu kurin ba kun baɗan kun kun duniya kurin duniya kurin ta saba wani abin da duniya ka araba ka araba man fetur banda mu muka ware muka kaza ko araba azikin kasa aziki su kadai mu wayan ci da mu mun yi gida mun yi wane ne kaza na tsakiyar su daga an yi wani wani da kai ne domin hari wannan annabi ta ba ruwan garshi ba ruwan shirkai duwan da zama tsakiyar ana ruwa akwai cikin sai musulmi duwan da zama tsakiyar mun shirkai wannan abu yau kana to ga jama kanka annabtar wa annabka cewa la tara ana rauma kai da su nesa kowa wuta mana ka wuta juna shan kai da su kowa a wari an sani kaka zo tsakiya kanka daga kan kwanci ko kuma halaka gurin wannan abin kuma a hili irin abin da wakana da wanda yake wakana cikin ranar duniya musulmi masu zuwa wani su zama na kurin ba don komai ba illa kurin don duniya ba za mu taimaka kasa su gare ba mu bar duke mu gare da waye shine wannan albani ke cewa musulmi gidaje suka bari a makka a hijira suka yi wasu na ka hujjar mutum wai a bar gida a bar wane ne da gona harunan ka tsohon ta kama za ka yi imanin ka yi iman gudu da addinin ka yi da guje ma kan sa kanka cikin hadari don kudin kuna da kudi yana gida ya kasana a halaka ka me a wani shi din da baka da kana matsala kana ga hadari ka shiga yace wa adamu takasira sawadun kun ba a san ka kara musu yawa shine kara musu kari karfin gwiwa wa adamu safaru ilaiha illa lidarura kuma ba a san mulaguro ma zuwa garuruwansu sai da wata darura wadda za ta ka jan to shi ma darura ma alƙudar ta'ala izhar sha'irar din wadda a wani itizaz bi kuma inda za ka jan inda ka halitta maka jikin nasu kana da ikon bayyanar da addininka ka yi tsallaka kuma za ka iya kira kuma za ka baka gwada ɓoye addininka za ka gwada isa da kai musulmi ne kurin kada kana kana boye ma ka gane ma kai musulmi ne to dalili kana boye ma kida ka ka gane kai musulmi ne to ina wannan zaman a kasar nan ka je sallama kai tsoron ta ya daki to ina dalili ka ta garin goma kun gidi mai gwaji yawan abun kudin kudi da kudin na kudi ne ba wani da ruwa mahiya kuna wani abun duniya ne a can ma da kabari ba mutuwa su kabari talauci sai ka shi kare makana matsala su kone ya kudi ka bashi a gida ka dawo ya kudi kuma wannan bai dacewa saboda haka nan kurun in ma ka jan to zamanto kana iya addininka a hili za ka iya kiran ta kama za ka iya kuma gudu addininka to a nan kenan ba laifin kaji a wani halin rabi'an abu na hudu adamu tashabbuh bihim fi ma huwa min khasa'isihim dinan wa duniya ya zamanto ka ka same ka kana kama da su a cikin abin da suka keɓanta da shi na addini ko duniya su kaɗai ka kana ba kuna son kawuri ne imma abin duniya ne ko na addini ne yadda wannan kun daga an gaisa wannan kun kawuri ne to duk abin da yake suka keɓanta da shi to kaka kaka yi shi faman tashabbaha fi umuri din tashabbahu bihim fi sha'ir dinihim وطرق عبادتهم أو ترجمة كتبهم وتسيرها للاطلاع يتنون wanda kuma yayi kama da su cikin al'amarin addinin su a tashabbu bihim fi sha'ar dinihim ya irin abin da suke irin na addini wa turuq ibadatum da hanyoyin da suke irin ibada kai ma he kai ko ka tarjama kutubun littawan su dan a karanta na aqidin ka kama ka yada aw akhadha ulumin bi rummati ko ta gaba daya abin suke na karantarwa ilimin su ka dauka gaba daya bidun tamkhis wa tanqiya ba tare da an tace ga wanda ya mi ga wanda ka mata bari ilimi kaza bai dace ba kaza gaba da a san kusan komai ka dauka bai dace ba kinan dokan shi gaba ɗaya ba tare da tacewa wa bidun dawabitin shari'a ba tare da sa sharadi ne kurin kara zaba kurin zaka dama suke ya kai wazami dole mu tsara namu aw isti'aratu qawaninihim wa manahijihim fil hukm wat tarbiya haka bai dace haka aro dokokin su irin da muke arwa kenan da hanyoyin su na hukunci da tarbiyar su ku doko wal amr bai ku yi aiki da ita wal ilzamun nas alaiha kuma a tirsa mutane sai sun yi aiki da nasu kana muke cikin yanzu dai za a ji aiko sai mun dirka ga proje education de trois ga da nake da Niger babu dai nama ciki so su ga ne kamata ku yi wajen kaza in na kora ne in na karantarwa tsarin karantarwa haka za ku yi don wannan kuɗi da aka muku da kuma da gaba da yawa ya tabbata ya ga illa daga baya bayan abin ya yi nisa a yi turamfan yara ya cika sai akwai matsala a proje da kasan kaza akwai matsala kaza kaza kaza dama ba ta bace ba kinan wajibi ne ga masa'ulai an ka ku diba ku bintika eh ku bintika ku bintika alkhairin da sharrin ku ware sharrin ku akwai alkhairin magana kenan وفي أمور الدنيا التشبه بهم في أخلاقهم وآدابهم وعاداتهم الخاصة بهم haka cikin al'amuran duniya an hana kama da su cikin halayya da adab da dubba da al'adodinsu su keɓanta da su nan mai yake aka kya magana keɓanta wani zai magana kaya yanzu misali kaya magana ƙananan kaya ko irin kayansu akwai musulunci ba tare da ya yi magana akan model kin dimki amma ya magana kan sutura ta musulmi da kan wasu kala na kaya ko da yau misali a ce irin kaya misali shi minsu ko ake cako duk da aka samu wasu a wajen wasu musulmi su da masu taso ana yi zaman suka irin zaman kamar indonesia sauransu su da maka suke ba a can baka gane baka musulmi da kawai ba amma ya zama inda kake wannan kayan an gani kan kahuri ne to karsa shi in dai wannan daga an za a gane irin kan kahuri ne to a wajen ku ko da wuri su ba ganewa abin zaka bambanta zaka an ganka kun kafuri ne to wannan kayan kun kabar su amma misali ya fi sace musulunci ba ka biya magana da magana da motar ba wata rana na ga Allah shi kan wannan shayi ladan na waradi ne ya zo zuwa zuwa zuwa sunna ne ya tsaya masallaci ya tsaye cikin wani shigattawa ya sa rauni da alkyabba da jalabiya sauransu cikin wani shigattawa ya ce haka manzan Allah yake ya kawo da suna tasa abu shahar maka kashi suke haka abu labu ke mai suka kawo nan shi kenan a sa alkyabba sa rawani can hamu shirkan yi suke a maka hamu shirkan yi suke ba na wani musulmi kai suka sa jalabiya suke sa alkyabba suke sa rawani su ma kawo nan yi suke kaga anan ba ce ba musulmi sun sa jalabiya sun sa alkyabba sun shirkan suna sawa amma zana da ya zo bai ce ba ga modar kai ɗauki irin namu annabi ware mace ga irin tsirki na musulmi rawani zuwa suna sa dama ko jahiliya haka alkyabba haka jalabiya tunda ba su keɓanta ba su kawar da su abu ne na kowa da kowa gari to irin wannan kira amma sai a magana musulunci ya magana ka a sake ta kasa ka a ganka ka sake alkyabba ya na rike mai ita ina ga hasa mala ana jan ana da rike alkyabba kamar nan su wasu malamai suke yi sai ga mutum kamar a akwai rike alkyabba ana ana janta tana jan kasa gi iya jan ana daga ta kawar bai dace ba kana ta yalga ba ce ba ta tana can kasa ko da labiya kasa ta huce kaida kaga wannan musulunci ya magana irin wannan ko kuwa sa sutura wanda za ta bayyana da al'aurarka eh kasa kasa ce kasa irin ka nan nan to me yasa zaka sa kayan wanda muka bayani kwanaki kasa pantalon kasa chemise musulunci ko da bai magana ba shamis pantalon amma ya yi magana rihi a sutura ka hudu ta kashinka ba a san gudu kiriritin ta kashi ko na cinya ba a san gudu haramu ne to kakin dukkan za ka sa ya hudu mata kashinka al'aurarka ya ce haramu ne wannan ke wannan he haramta dan ya gudu maka abin da bai dace gudu ba amma ka ce al'aura ba a san siffanta ta da abin zai zai gwada sara-sara ko abin da zai manto siffa ga ta nan ana ganin ta kamar yadda muka mahiya muke mata mun yi matsa mata kan wani abun sa hijabi katu zulub a ƙasa amma kai wa ruwanka ta wannan wa take wa a wani wuri yamna limanci limanci yayi ya kasa amma an yi duka ana ga ana ga takashin shi ana ga abin shi nan yayi an zaro takashin shi ga san nace mutane nan muka ko zan tuba nan tsakanin ga Allah yanzu mata kan sa hijabi ta a haba hijabi mu hada wannan batuwa nace to dan Allah zai kai adalci kai yanzu ka je ka sa mata ta ta zulumbu ka sa katin hijabi ta riji jikinta kai ga kai yanzu ta kashin ka ana ga ta kashin ka ana ga allan ta kashin ka ana ga abunka to ina ina gaskiya ba gaskiya ba gaskiya gaskiya tahi ne yanda ka hana a gana ta kace tari dole kai ma dole kari a sharanci dukkan zai sufanta maka a dauraka a ganta in ka duka kana sallah ta kaɗa ta kashin ka to ka sabe da ciya yadda aka san mace kai duk ne illa kai ta al'auraka an ta daga cibiya zuwa gwiwa eh ita kuma gaba ɗaya bane huzga ko to yadda kace dari gaba ɗaya to kai akalla wannan wurin a ce kare shi ka ga da abin da yake ta kashin ka zuwa shi ne ka gansu ka sifanta su da wani sifan ka ana kana ka cinye baka baka ana kallanta ta kashin ka ana kururutun shi wani wallahi ne duka ko bai ga cikin shi kuma al'aura kowace gaba da ba za ga wani kana ga shi wannan haka nan bai dace gaskiya magana yanda muka yi ga mata mu ma mazan zama tumuni a gaba wajen ri al'auran mu gaba daya kenan ko da ba magana irin kayan sa ba to kayan zai wani abun musulunci yana shi yace muna magana ta kenan rishin mana ka ai kama da su cikin ta cikin al'ada yace kenan cikin al'amuran duniya a tashabbahu bin fi akhlaqihim wa adabihim wa adatihim khasa kenan ba a san kama da su cikin halayensu da ladubansu da al'adunsu ba su keɓanta da su ka ɗalikatul akal wa shirkun libas haka wajen ci wajen sawa wajen sha wajen sa kayan kaya sun san zuba turi a turanci an aka kawo abinci manyan otal mata a turai an aka kawo abinci aka ajiye a manyan otal yadda manya suke a turance za a kama abinci da nama da wuka a turance yadda za ka yi an asa kaɗan bariki ne da wannan wukar za ka yanka nama ka tuka lalata kuwa ka sa da hagu haka da bariki haka da barkanci da ka yanka da kasa a cikin makawai ne shi wani malamai cikin malaman musulunci ya te london ya san ɗabi'a su ya kami abinci da nama da koyar da waye da wuka aka mishi da su tukwat da aka mishi sai caye aka mishi ruwa na wanke hannu ruwa ce ya kabar wanke hannu aka bar wanke hannu ya wanke hannun shi wanke hannun shi ya san tsaye wancan to shi gaba da shi bai yake su gaba da wancan wani hukai ba ya dauka ta bakwai bai dauka kai da hannun shi ko zai kama ko zai ci sai zarbitar ki mai raba ce to kai ga ana kama kai ci a ya ce wannan abin duk duniya ba mai ake shi ni duk duniya hannu na ba mai ake da shi wannan abin kuma sabon ba zai da kai da wuta ba kuma kullum akalla zan mai wankewa biyar akalla zan mai wankewa biyar kullum kenan yayi wani abin da ka tsafta shi ya bai kuta mai kirkira da kawance shi kai ba ka dai duba da dangami na na ya yi yayi garanti akan wani abin da ka musamman wa ma yake da shi wannan ma amma garanti gare ni na wani duk duniya ba mai gashi ni kadai nake ake da kana eh kullun ne ke so biyar akalla so biyar to kenan irin wannan kaga to su al'adar su ci ake da hagum shine maraya turanci kenan ba maraya ba turanci kenan to kakka bi su dan kana dan kaje ka ga maka irin nasu kai ma ba a kakka yin ta kuma me su da su hagum ne kuma shi ne ka ce buru da kan sai ka sada ko a kai musulmi ka cire burudin ka ɗauka kuma ka sha na misali ka cira kuma ka ɗauka ka sha haka za kamata ka yi ya ce a wata sami bi a sama'in ko gudun neman san sunan kahurai a kai ma a michel robert wai shi wani shi shi kwanci a mai sunan turawai a michel robert eh gilbert eh gilbert wai shi ka bace wa eh kun shi wannan ya kace kamar shi wai ce mara yace ya tsaka sunan mishal jilbara eh zakiyai bidace ba wa nahwaha min adatihim wa taqalidihim mimma yuntashar fi almuslimin da dai sauran ababe da al'adunsu da kalilansu irin da abin da ya yada cikin musulmi ka hankali da shi hamisan abu na biyar wanda bai dace ba ka yi adam munasaratul kuffar aw madahim aw sana alaihim aw nashar fada'ilihim aw i'anatihim aw ta'amuru ma'ahum diddal muslimin bai dacewa ka taimaka ma kahurai ko yabansu kaga yaba ai wannan kahoran kaza ai mahalin su yi musulmi hali mai kyau kai da kaza ce a kaka wannan yaban iya sa kenan mutum sai kaga kenan a wannan kahoran ka san ai kaza kaza bai da cewa a wannan sharafa ko kaga ya da wani abu su nasu wanda sai mutum sha'awar su ai wajen gaskiya kai an kawo na wannan ta wajen wazi ai wajen kaza kaza kaza to wannan abin da kake yi kaman kana musu talle ne eh lalle ko kana kaso musulmi musulmi ya ce ba misali na ce misali yanzu wajen gaskiya don jebu a cikin bature kaza kaza kaza eh abu ne muke amma yin wannan kai kana wannan bayanin kaman kana yaban su ne kana sa kenan wani zuwa ka ta zo gare su shin bai dace ba ka yawa musu musulmin su kamata ku yi kaza ku yi kaza mai kun kaza kana yaban su wancan wanda za ka sa wani ya karkata zuwa gare su shi ne kuna kana wani abu cikin wazi na kuskuren ka kana kawo abubuwa kai a ta bayani kan fa kaza sun kaza sun kaza to wani abin da kake kana ga kaman kana suka musulmi wanda ba sa wani halin a lokaci guda kana kira ne zuwa ga yaban su wani ne ka kata kenan kenan kwarai kenan kenan mutane kwarai kenan kai mutane kwarai ne zai saka yin mutune ka kata to ba a san abin da zai kai na yaban su kana yada wani abin su wanda zai sa wani ya karkata zuwa gare su bai dacewa au rukun ilayhim ko dole abu na karkata zuwa gare su aw isti'anatu bihim illa na daruwa ko neman ma agaji a wajen su in bakan daruwa ba wa ala kuffar amsalihim kuma ko ta kama neman agajin sai dai su taimaka maka in ta kama kan daruwa akan kahuri yan uwansu kaka neman agajin kahuri akan musulmi dan uwanka misali in nake zina duniya na yaki muna adawa da wata ta musulma sai in ce dauko ka wani dan dani yayi kai ni kari ni nan da akai kwanaki a nan sai ni kari in zo in ka bai kama mini mai yaki wannan musulmin dan wana bai dacewa saboda shi kamar ka kame dalili ne zai mai kace-kace ne ba bukata ba yake ta magana wani adalci shi ne bai dacewa wani da abin da aka yi dai abin da ya kana a iraki da sauransu abin da aka yi ta yi dai ka sha abin kuma a hili misalar take bal yajib hajar sobatihim wa majalisihim wa adam ittikhadin bitanatan hashiya da yafi asrar musulmin haka wajibi ne ka kaurace ma zaman su abokai abokan zamanka da kakka ɗauki amannan sirrinka a cikinsu ka zama to kai kullum a tura jikinka wanda suke kai amince su su ne bai dacewa saboda kiyaye sirrin musulmi ka ba a samun sirrin kone sai shi duk muke muke muke muke ne wata ta ba ta gidan sirrin kenan ko mun shi ko mun ka hannun shi bai dacewa aure ta ilmin furs lil qiyam bi aham al amal muslimin ko aba kawurai wani abu mai muhimmanci na musulmi a sa'anin kawuri bai dacewa tuna mai muhimmanci na kuka ku sa'aninsu sadisan abu na shidda adam musharakatul kuffar fi ayadihim wa taqsim ad-diniya bai dacewa kai musharaka da kahurai cikin idin da suke yi da dukkan wani lamarin su na addini saboda zaman tare zamantakewa in ma ake sanin yanzu wani noel wani park wani waye da ake yi na idi da wani aka kwanan aka wa take na firmar jambi da wani wata ke wannan da aka yi balantan ba san wani balantan ba balantan ka ta san kin kenan je ka kai bishi san balantan kenan waka ko kamar ce shehu ne ko wali wani mai tsarki wani ba sai san kin ko san balantan kenan wani mai tsarki ne wani wani kirista ne to har abin da an sace kan kuma suna yi kai kamar a can kamar a tura yake kaga dai mu suna yi don abun bai dace ba aw tahaniyatin bi hadhihi munasabat haka musu barka da sallah bai dacewa ka musulmi kai na wajen ka sallah bace ba zaman jabir shi wa kadhalika adamu ta'zimin bil qawl wa alufin kam khatabatin bi sayyid wal maula haka ba awa kawai kalma ta girmawa mata ya sayyid shugabana al maula da ake zaraba suke sayyid maula duk bai dace awa kawai yana ba to kada azallahum Allah ta'ala a khasamu da Allah Allah ya karkantar da su bai da kare masu kanon sayid kana ce kawuli sayid maula bai dacewa sabiyan abu na bakwai adamu tarhamu alaihim ba a roƙa musu rahama ta Allah lamar rahama da ake ba a musu aure su kafara lahum ba da musu kafara ta Allah li'anna hadha al'amal yatadammanu hubbahum hubbahum wannan al'amari na neman su jin kai da neman gafara iya kumsa kina akwai so wanda kake so shi kake roƙa ma gafara ta Allah ko rahama ta Allah wa tasahih ma hum alayhi min al-fasad wal batil kuma yin musu haka kaman ka gyara ka inganta abinda suke na banza kaman daidai ne kenan tasirin abu na tara adamu tahakum ilaihim aw rida bi hukumihim aw bi ba'd hukumihim haka bai dace ba ka yarda ba a san kenan ka je wajen su sama shari'a tasu eh ko yarda da tasu ko wani hukumcin ma nasu ka da shi wa tarki tibaha wa ayyim kuma wajibi ka bar san abin da ke na san zuciya suka shirya wa mutaba'atin fi ayi amal min umurihim ba a san musu mutaba'a biyayya cikin dukkan lamari da ta lamarin su gaba daya li'anna mutaba'atuhum ya'ni tarka hukumullahi ta'ala domin kowa sani musu biyayya zai sa ka bar hukuncin Allah da su bar sun Allah suna adawa da Allah hukumin su ne kuma haka zai sa ka bar hukuncin manzon da Allah ya bi sallallahu alaihi wasallam ashirin abu na goma عدم اتباع الكفار والمشركين أو طاعتهم فيما يأمرون به أو يشيرون إليه كما بعثا بن كهوري da mushrikai musu da'a cikin umarninsu ko su zama zuwa suka maka ishara da abin da za ka yi hadi ashir na goma sha ɗaya adam bada'in bitati salam an hana hara musallama assalamu alaikum an hana hara musu annabi ya ce la tabdun bi salam ka ku hara mai ka musallama to wannan akwai mas'alar in su suka fara akwai ruwa da sallallahu alaihi wasallam ya ce in suka fara muku cewa alaikum to wannan kalmar wa alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam da akwai ruwa ta Abdullah ibn Abbas ne cikin adabul fadl na Imam Bukhari ya kawo ruwa na Abdullah ibn Abbas na abin da ya kawo manzo Allah ya ce ku ce wa alaikum domin suna cewa assalamu alaikum suna muku adda ta hallaka ta mutuwa to ya ce a nan idan suka muku sallama cikakka ka ji ta gadagan ƙarƙar a yin sallama ce na abdullahi bin abbas ya ce babu laihi ka mai da musu eh wannan ya dogara ka wani youtube ta yi tamfayi ba sami na urduwa bin abbas da ya halitta haka nan cewa in suka ma cikakkar sallama kana iya cewa kai ma salamu alaikum wancan dan ga dalili suna muku mugu addu'a ce amma sun muku cikakken sallama ibn abbas ce kana iya maida mishi yanda maka amma nan maganar da annabi yana karara kai kakka fara musu a ta kana iya bonjour bonjour ah ana iya bonjour eh good morning wannan wani daban ne wannan bonjour ba ba cikin sallama ita bonjour message yace a hakam to anan kasa sai ke bayani ko sharhin abin da ya gabata ya ce a hakamu mawafakatul kufar faƙad basat al'ulama'ul ƙaunin fi a hakamu mawafakatul kufar fi kutub al'aƙa'id ya ce hukumta-hukumta da aka bayani na hana mawafaka dacewa da kahurai faƙad basat al'ulama'ul ƙaunin fi a hakamu malamai sun haɗa da maganganu cikin hukumta-hukumtan موافقة الكفار وكهوري موافقة malamai sun yi bayani cikin littattafansu na aƙida sun yi bayani mai wadon gaske amma ya ce wa mulkhasuha takattar magana kan muwafaka dacewa da irin da kahurai takattar magana ta abin da ya gabata cikin littattafai ya ce annalin musulun fi muwafaqati lil kufar salasa halatin shi da zai maka bayani da abin da ya karanta nuna ta malamai daban-daban kan muwafaka ga kahurai ya ce ga tatattan magana musulmi dangane da alaƙar shi ko muwafaka da kahurai iya da hali uku wahiyar ati ga kal'ati ga abin da zai jero halayya iri uku gare ka wajen alaƙa ko muwafaka ko mace dacewa da aikin kahurai alhalatul ula hali na farko muwafaqatun fi zahir wal batin akon zai muwafaqa da kaurai ciki da waje a hili kurin bature ne kafirci a hili haka kuma a zuciya shi yarda wa hiya tawalli al-kuffar bil talaq shine jibinta lamarin musul kaurai ko sayar da su kuma mutalaka ba saki ba kaidi wa zalika bil mawaddati wal muyul wa tashabbuh wal iltija wal istinsab yace wannan kuma ya samuwa ta wajen soyayya wal muyulu ko karkata zuwa gare su wa tashabbu wajen kama da su wal iltija da dogara zuwa gare su wal istinsar da neman agaji a wajen su wal inqiyad lahum da meka wuya ga kahurai fi ma yashtahun cikin dukkan abin da suke so wa nahawi hada makamanta wannan fa hadhihi hiya da muwalatul mutalaqa wannan ita ce soyayya mutalaqa to wannan nau'in fa hiya riddatun wa kufrun akbar makhruji an min al-milal islam jama'an irin wannan to kai ridda kuma kafirci ne babba kafircin da yake hudda mutum daga cikin addinin musulunci wannan kuma ijma'i ne ba sa bani yace walau da'a sahibu al-islam koda shi mai wannan da aqida ko ita shi musulmi ne kafiri ne au a'lana ba'd sha'a koda yayin musulmi na addini in dai haka yake ciki da waje ya mai kauya yarda kun kawuri ne kwace musulmi ne kun kawuri wanda shine hali na hurku alhalatu thaniya hali na biyu muwafaqatun fil batin duna zahir muwafaqa da kahurai a boye kai ka yarda da su a zuciya ka yarda amma a hili kai na kware ne baka yarda ba hili amma a boye hakika haka kake kai su ɗaya ne ya ce fahadi aidan irin wannan ma kufurun mukhruja an al-madhhab al-ijma shi ma irin wannan kafirci ne da yake hudda mutum daga musulunci wani ijma'i ne li'annaha min an-nifaq al-aqdi nifaqun akbar wannan iya cikin nau'in munahuci na aqida to kuma kafirci ne babba na munahuci ne babba wanda yake hudda mutum daga musulunci yarda da su a zuciya a boye na biyu kenan ko sai alhalatu sadisa hali na uku muwafaqatuhum fi zahir dun batin kai muwafaqa da kawure a zahiri amma a zuciyarka ba haka bane wa hadi muwafaqatu ala nau'ain to irin wannan muwafaqa ta zahiri ba boye ba ita ma iri bici nau'ul awwal nau'i na farko an takunu al muwafaqatu bi sabab al ikrah ya zamanto da kai abinda suke yi an tilasa maka ne dole ta sa kai kaddar walƙatan wata'azir bilfi'il ya zamanto kashi ne kuma maka yawa kamar da aka ma'ammar bin yasir wahala ta ne wahala ta kai aka sace kalma ta kawo ko wanda Allah ya ce wannan illa mun kafara mun kafara wata kalbu mutum bil iman Allah ka da shi wanda ka wata zuciya tana da imani wannan ba laifi bane ba lakin man shalla kufru sadara wanda Allah ke zagi wanda yayi hazuciya ke wannan Allah ka da amma wanda yayi kawurci amma wuya ta sai to irin wannan wanda bugu ko kisa tsoron kisa ko kuran azaba ta yawa to wannan kuma ce amma wannan wani magana bugon kisan azabtarwa a aikace labi mujarrad tahdid lafazi ba kuma baki ba za mu kashe ka zan ma za ba ka shi a he kaga abin gadangada wa an yaghli ba ala zanni annahu idza mutana aw ulqiya bi zalika fawran ya tabbatar da abin da kai barazana na kisa ko na azabtarwa ya tabbatar da in abun in habbi ba abin da aka wadi to kai tsaye za a mishi wannan kisan to wannan anan kenan akwai zarura ففي هذه الحالة أو أن هالي ندرورة لا يكفر المسلم لا, لا يكفر المسلم ما دامت موافقة باللسان دون قلب أنا بقى كاوتا مسلمين سوري موافقة لأحالي شيء نبا زيتشا بتشبا وقلبوه مطمئن بالإيمان ومزيتشا شيء تنا سنة إيماني تنا أكو إيمان أزيتشا كان غاريا تقول أن لفظي بطاعتا من أكيد شيء وممكن بحقيقتي كم يا أكيد مسلم تيجي نغسكيا نن يا ون أيكن كاهورتي وكلمة كاهورتي دليل دقت قرن تنانو وهلا كو كسا نوع ثاني نوع نبيو أن يوافق الكفار والمشركين في الظاهر مع مخالفة في الباطن وهو ليس في سلطانه nan ya muwafaka da kahurai da mushrikai a hili a boye bai rada ba to amma matsalar ai ba nan yayi ba a cikin ba iya ƙarshen mulkin sa ba kenan da yana iya abin da ya ga dama yana da dama yi ba haka ba sai ya bayyana da bai shi gare su yake aiki irin nan a zahirin ko da a baɗini ba haka bane ba tunda ba a cikin mulkin sa bai yake وذلك لقرض الدنوي كحب الرياسة أو ثمن في جاه ومنزلة أو مال أو أرض أو لخوف على مثاليه من الضرر wannan irin masu cewa misali suna son iko ka san wannan turawa in ba karan sai an ba ka ba ta goyon baya ba bai su baka goyon baya ka samu mulki irin wannan misali neman goya kullum don san duniya ko kasuwarka saboda saboda kasuwa don su baka jari sauransu su kara ba ba kaya haka ka aiki irin nasu saboda su baka abin da abin da ke na duniya to akan wannan ko san shugabanci ko hadanci ko san kuɗi ko san irin wanda suke wasu wurare suke yi dalilin yaudar rayuwa tsakanin ana tsakanin musulmi musulmi yana mu wata ƙasa wadda take hannun wani ɗaukar musulmi sai ka yi wani aiki irin na kafirai don ka dace su don su fi ka ba ƙasar wannan annanka ya ce dai irin wannan ko tsoron dai wata matsala ka samu wata matsala ta kasuwa misali faiwalihim wa yudafi an batilihim irin wannan wannan dalili sai sa ya rinka soyayya da su iya kare bannansu a wani kuta da koko ya kyale ya magana kanta dan kai ya soke su to wannan duka laifi ne a yattabi nuzumahum wa yattabi qawaninhum ko kuwa zai bi tsarin su ya aikatar da dokokin su irda alam dan su yarda da shi eh wa isaran li hazmi min ad-dunya kurin dan zabar hiyita ka abin duniya sai sa wabur lira don son jin daɗi sai ya ɗauko dokokin sai ya sa muku ya kunyi wa talabar da salamatar da ajila don neman kudin jin daɗin duniya magaggauciya sai ya yarda ya zo ya sa sai kuji aiki da su fa ya kunu bi zalika kar ta halla a rukunin min alkalin tarihin ibada to ta haka kuwa kenan ya wofinta ya bar ɗaya daga cikin rukunin tauhidin ibada shine al-mu'adatu fillahi ta'ala wal muwalatu fihi ya cikin aqida da musulmi kai soyayya dan Allah kai kiyayya dan Allah in za ka so ka so wanda Allah ya ce a so kuma duk Allah ya ce a kishi dole ka kishi kin wanda Allah ya ce a so lahi ne haka san wanda Allah ya ce ka a so lahi ne kuma ya cikin aqida da musulmi yace fa yujibu hadha tark riddatuhu wa kufruhu an ad-din yin wannan a wannan halin yana wajabta mishi yin ridda da kahurce ma addinin shi wala tanfa'u karahiyatu lahum bil batil dan a zuciya baka so kai abin kuma akan wani halin annan bata maka amfani tunda ba kai bane ba dole anan kinka a zuciya baka dade shi ba bai huddaka kama dallat ala zalika anusus shar'iyya kamar da nasurin shari'a suka kawo sai ke cewa al farqu baina aqidatil mu'adat wa baina bir wal qisd wal ihsan to don bayan da akai waka gane akwai bambancin tsakanin aƙidar ƙiyayya da soyayya da maganar kyautatawa ko adalci ga kawuri kuma daban wa kakka ɗauka da an ce izu kuma ka musu zalunci ko ka zalunce su shi zai ka magana ya ce mu'adatuna lil kufar al mu'abbar ana bil bara'ati minhum la ta'ani al isa'ata lahum bil aqwal wal af'al mu da aka ce mini kahurai da ake bayanin yanke alaka da su to wannan ba ta nihin gallaza musu da musguna musu ku zalunci da bangaren magana ko aiki wa tajawazu ma wa da'u lana dinuna al-hanif da ketare gona ketare haddi akan abin da addinin mu na musulunci na aqida lahiyayya ya samu na shurut wa tawabit fil mu'amalati ma'ahum da musulunci ya sa mana mu'amala ya tsara mana zamantakewa in ta kama ka da kahuri na alaka yayi tsari ba وهذا وهذا وهذا ولا شرطا مبينة على أساس العدل والإحسان دكا شرط da aka sa mana tsakaninmu da su sharadi ne da an gina shi akan tushen adalci da kyautatawa duna mahabbatul qalb wal umayli kana iya mutum adalci kamar isani amma a zuciya baka san shi kin da an ce kaka so a zuciya bai hana ka musu adalci in ya kama amma hana musu ma musu mazalunci hana musu zalunci bace wa abahal islamu tabadul almasali bainana wa bainahum musulunci ya halitta masanyal exchange na duk abin zai kawo matsala a tsakanin su na magana tsarin kasuwa ne tsarin kaya ne abu ne na ci gaba na rayuwa ba hana ba tsakanin su yanda bima ya ya'udun bin nafa al muslimin da abin zai sada a samu ahwani zan zama zan zan zan zan yanzu mota muke jirgi muke kai hatta da bindiga mun bayanta bindiga mai mutane su ko mu ya musa zanu ba a cewa dan kafare ne kanku sai jirgi sai da ku zama baku jirgi kanku sai bindiga sai da ku zama baku bindiga kaga dole ka zama dole ya yi su to nan bai zama to dan kafare ne ana ya ce baka sai baka yi a jansu ko kayan sawa ko mazumi duk ma min zinan dan nasu ne nan duk an kace ka huta nasu sai mai zurfi gaba ɗaya ko kuma tsaya na akwai mai abin da aka gina aka saka a Nijar ko a Najeriya ta abin da kayan ka sama haka gaba ɗayan ka ba ɗaya da kuka duk inda abu huta ne dai ko ta gida ba kaya ga da musala ce ta kawo sai ya tuka aka aka tare wannan da abu kai ina zai kenan zama dole makurin a wani hali ya gaje kansu abin da kamata a can wami namun da ya taka ce ya ce a naga lokacin namun waɗanda saura ya ɗan kaɗa sun kaɗa ya ce waƙarar shay'an minar ta samu ma'a ba'ad fi'at من الكفار السالمين والمؤاهدين غير حربيين musulunci ya tabbatar da wani abu na rangumi tsakanin wasu daga cikin kafurai ɗan musulmi kafurai ne amma kuda su babu yaƙi akwai kyakkyawar mu'amala akwai mu'akid kawurin da ƙasar shi yake kuda su babu yaƙi da mu'amala akwai kawuri ma a cikin ku yake zamane a ne yake rayuwa ya komai shi a zimmi wanda yake rayuwa a cikin ku akwai wanda yake za ka za bashi ma ya bashi da bashi dama ya shigo ta mu'amala ya aike koma don musulunci ya tsara har manzo Allah yake cewa duk wanda kace mu'ahad bai shiga aljanna kai tsaye wanda kace makawuri ne da kace tunda ka yaudara kawurin amana amma shi dama ya shigo ta mu'amala ya kai zama ka kashe shi to kai ma ya tashi ka ruwa ta cikin akwai cikin cikin sahih bukhari na hana ka shiga aljanna kai tsaye in kashe kafurin amana ka kenan akwai amana akwai mu'amala kuma rasul qur'ani ya kawo a kashi a jin shi kuma kar a bashi kariya haya koma ka ko rasul qur'ani ya kawo wannan mu'amala yace irin wa'annan kenan la al-musa'ad la al-musa'idin ala harbina wa ikhrajna min diyarina ba kafire ba wanda suke taimakawa akan yakin mu a hudda mu da gidajen masu ba bi sharda Allah ya kuna ala hisab din amma duk mu'amalaka da su kai zamanto addini za wa illa fa ina ga na ya kamata mu tsaya kan mu shiga ko akwai sauran kaɗan mu tsaya dan Allah mu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh